إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda ya zo daidai da hudu ga wata ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka wato masjidu sunna a wannan titi na Sardauna a kuma daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'aliki da kuma ƙarin bayani da malam aliyu albami ya yi shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako a jiya mun buɗe aya ta ɗaya zuwa ta hudu a suratul fadiri mun yi shimfiɗa dangane da abin da surar take karantaswa sai lokaci ya cin mana da aka yau malam zai maimaita mana aya ta ɗaya zuwa ta hudu sai mu ci gaba da fashin baki insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير نعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض haka yake لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
na'am to wayannan ayoyi masu albarka da su Allah madaukaki ya bude wannan sura yace alhamdulillah alhamdulillah ai hamida ta'ala nafsuhu Allah madaukaki ya gode wa kansa da kansa bizalika kama bayyana fi as-saba ya gode wa kansa yace alhamdulillah malace mun yi irin wannan bayani a cikin suratul saba'i wa kadhalika qad futihat arba'a suwarin fil qur'an Allah ya bude surori guda hudu a cikin alqur'ani da cewa alhamdulillah wa hiya al-an'am akwai suratul an'am ya bude da alhamdulillah wal kahfi suratul kahfi surar da ake so don ranar juma'a ka karanta ta in kana karanta ta kowace juma'a aya 110 ne daidai sai ka ji ka haddace ta duk juma'a annabi ya ce in ka karanta ta ta ishe ka zuwa wata juma'ar ko wani zai je ho wani mizal dinsa ba zai same ka ka hafin nan ta zama kan da garki ta zama garkuwa za ta kare ka to ita ma da alhamdulillahi allazi anzala ala abdi alkitaba ko da haka Allah ya bude ta wasabai ita ma surati sabai da alhamdulillahi aka bude ta wa ghafir da kuma suratul ghafir wayannan sune surori guda hudu da Allah madaukaki ya bude da cewa alhamdulillah fadiris samawati wal ard Allah shine wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa ai khaliquhuma ala ghairi misalin sabaka Allah shi ya kagi halittarsu ba tare da wani samfuri da ya gabace shi ba a babu samfuri ka san kai zaka yi abu sai an baka samfuri ko an ce ma nan mita kaza ne nan kaza ai wani ai ta ma da yi to Allah shi yayi kayansa ba da samfuri ba ja'ilil mala'ikati rusulan Allah shi ya sanya mala'iku suka zan jakadu ‘yan aika ilal an biya zuwa ga annabawansa. Uli ajini hatin mala'iku suna da fiffike, ko da mala'ika yana da fiffike da shi yake tashi. Masna ƙarancin fiffiken mala'ika shi ne fiffike guda biyu. Wasu lasa wani yana da fuka-fukai uku, waru ba wani kuma yana da hudu to bai tsaya a hudu ba sai ce yazidu fil khalqi ay fil malaikati Allah yana ƙari wajen halittan fukafukan mala'ikun nan kalli lamba ta ɗaya ko a ta biyu ko yace warada fil hadisi allazi akhrajahu al-bukhari ya gangaro cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi hadisi na 360 daidai wa Muslim imamu muslim ya fidda wannan hadisi hadisi na 450 dai min hadisi abdullahi bin mas'udin radiyallahu an hadisin na abdullahi dan mas'udu ne yaddar Allah ta tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ra'a jibril alaihi salam manzon Allah ya ga mala'ika jibrilu a lokacin da annabi ya ga mala'ikan lahut sittu mi'a jana fuka-fukansa guda ɗari shida kasan ba ƙarami ba ne ko? mala'ika jibrilu kenan akwai mai tare shi ya taba waye jirgi ma fanka hudu ne boeing sabin ko sabin ko? ko sabin sabin sabin ma duk dai guda hudu ne to shi fiffikensa guda ɗari shida haka ne ko? lahu sittu mi'a fukafukai ɗari shida annabi ya gansu da shi kasan dole ka firgita ba mai tare shi sai ce ya zidu fil kalki ma ya sha wa gairiha Allah yana ƙarin abin da ya so a halitta min kuwatin fil baɗshi wani sai Allah ya bashi ƙarfin tuwo na damka in ya rike kama sai ka kare kai saboda tsananin karfinsa shi ne bahaushe yake cewa aiwa ne sadauki ne ita kuma sadaukantaka ba a ƙarfi take ba a sadauki in allah ya mutum sadauki sai ka gan shi gashi wani ɗan ƙanƙani amma ya buwayi al'umma wata baiwa ce allah yake sanyawa a jikin bil'adamu ba wai tsananin ƙarfi ba ne sadaukantaka da haka sai ce wannan ita ce ƙarin da allah yake wa matanatin fil'aƙal wani kuma yana da tsananin hankali duk allah ne yake daɗawa mutane wa jazalatin fil ra'ayi wani kuma in ya faɗi ra'ayinsa ra'ayinsa mai kyau ne daga kaji za ka sallama masa wa jara'atun fil kalbi wani kuma yana da jara'a taurin zuciya wa samahatin fil nafsi wani kuma yana da sauƙin hali haka Allah yake halitta daban-daban wa zalaqatun fil lisan wani kuma yana da zalakar harci in yana magana dole kowa sai ya yi shiru saboda Allah ya bashi wa labaqatun fit takallumi da ainihin iya jero magana wa husnu ta'anni fi muzawalati al-umur wani kuma sai Allah ya bashi bin abu da sannu sannu wajen ainihin wato dabbaka al'amura wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa kowane abu min zalika khalqil mala'ikati yana daga cikin abin da Allah yake da iko akai halittar mala'iku wa gairihim bil ajniha ya yi mala'ika da fiffike ya yi wani mala'ikan ma da fiffike wa ziyadatu ma ya sha'un min al'ausafi fil khalqi ya ma yi ƙarin abin da ya so na sifofin halitta kamar abubuwan nan da muka lissafa ne kaga ai mala'iku suna da fiffike ko to kurciya ba ta da shi hasbiya ba eh gujigal ba ka san shi ne babba da jaka to yawwa babban tsuntsu ne yawwa ashe ka san gujigal na'am ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abinda Allah ya buɗa wa mutane na wata rahama kamar mi kariskin kamar arziki wa madarin da ruwan sama in Allah ya sako shi akwai mai cewa kar a yi ruwa? Allah jikan wani alhaji mai turu aka yi ruwa aka yi ruwa sai ga hajjiri ana walƙiya ya ce kulla gani ruwan babu lafiya eh ayin Allah ya sau ruwansa sai ya dake ka bayan da za ka yi falamun sikalaha babu mai ainihin tare wannan ba mai rike rahamar da Allah ya sake ta wa ma yumsik abinda Allah kuma ya rike min rizqin wa madarin na arziki da ruwan sama fala mursila lahu min ba'di babu mai ainihin aikota bayan Allah subhanahu wata'ala babu mai ainihin wato sakota haka ne ko wani abin gyara ya kamata kuma yadda ba zai dinga gocewa ba ai ba da imsaki wa huwal azizu Allah shine mabuwayi algalibu ala amrihi Allah shi yake da galaba da rinjaye bisa al'amarinsa fi fi'lihi wajen aikinsa mala yace ba da zikiri ma huwa miftahu lisura bayan an ambaci abin da yake mabudi ga wannan sura min adillati qudratihi ta'ala na dalilan da suke nuna kudura wato iko na Allah madaukake wa kamali iradatihi wa hikmatihi da kammala ta irada ta ubangiji ma'ana nufinsa da hikimarsa ba da ya jilibu ukular nasi yanzu kuma allah sai fara jawo hankulan mutane limayar shiduhun lida'atihi ga abin da zai shiryar da su mutanen ga yi wa allah maɗaukaki sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in aka ce ayyuhan nasu wannan annida'u muwajjahun ila kafatin nas kira ne da Allah ya fuskantar da shi ga duk daukakin mutane in kai mutum ne yanzu Allah yana kiranka saurara ka ji abin da zai fada a wannan aya uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'mar da Allah ya muku bi iskanikumul harama kaga mutan makka kenan ya zaune da ku a cikin haraminsa wa man ilgarati an ahli makka Allah ya hana kai wa mutanen birnin makka hari da yaƙi wal aqali wat tadbiri fi umurikum yadda Allah ya sanya ainihin wato diya da lura cikin al'amuranku wa gairi zalika da wani wannan kalli lamba ta ɗaya alkathir li'anna ni'imar lahi latu addu'a latu husa saboda ni'imomin Allah ba za a iya ƙididdige su ba ba a iya kiyaye ni'imar da Allah ya wa ɗan adam ko baka da koko wanzu ka yi ta irga ni'imomin da Allah ya ma amma ba za ka iya ƙare su ba amma kai ni'ima abunka kawai ka ji aljihunka a cike da kudi gidanka da kudi akawun ɗinka da kudi kawai shi ne ni'ima ba wai samun arziki na duniya shi ne zaman lafiya ba wani sai a bashi dukiyar mai tarin yawa a hana masa kuma rayuwa ta kirki kaga dukiya ba ta kawo amfani a nan ke saboda me kalallahu ta'ala allah maɗaukaki ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inna allaha lagafurur rahim in za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku kiyaye ta ba lalle Allah mai gafara ne kuma majikai suratul nahl aya ta 18 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku wayanda kuka imani in kun yi tafiya ta ainihin wato jihadi to ku dinga ainihin bincike shi ne fata bayyana wala ta ƙulu liman alƙa ilaikum salama lasta mu'mina kar ku ce wa duk wanda ya jefa muku sallama ya haɗu da ku ya ce assalamu alaikum kar ku ce shi ba musulmi ba ne tabtaguna arabal hayatid duniya dan kuna neman kaddara ta rayuwar duniya ba inda Allahi maganimu kathira ganima mai yawa suna nan a wajen Allah kazalika kuntum min qablu kuma da haka kuke ba musulmi ba famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa da musulunci fatabayyanu da haka ku dinga kula inna Allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance masani dangane da abin da kuke aikatawa suratul nisa'i ayata wato 94 wa fil hadithin ladhi akhrajahu al-bukhari yazo cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 567 wa muslim kana imam muslim dan hajjaju ya fitar da wannan hadisi hadisi na 641 an abi bardata wa abi musa sahabbai guda biyu abi barda da abu musa kala ya ce kuntu ana wa ashabi ladina kadimu ma'i fi safinati nuzulan fi baki badhan ya ce kuntu na kasance ana wa ashabi ni da abokaina alladina kadimu ma'i ba kaddamu ba kadimu ma'i wanda suka taho tare da ni fi safinati a cikin jirgin ruwa nuzulan fi baqi'il badhan mun sauka a wani bijire mai suna badhan a kusan madina ne wa nabi sallallahu alaihi wa sallama bil madina manzon Allah kuma yana madina fa kana yatanawabu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama inda salatil isha'i kulla lailatin nafarun minhu wasu jama'a daga cikin wa'annan sun kasance suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin sallar isha fawafaqana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ana wa ashabi yace ni da sahabbaina sai muka dace muka hadu da annabi walahu ba'dhu shughul fi ba'dhi amrihi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani sashi na shagalinsa cikin al'amarinsa haka ne ko? fa'atan mabis salati hatta ibtaharar lailu sai manzon Allah yi jinkirin sallar isha har dare ya nisa sun makarajar nabi sallallahu alaihi wasallama fasalla biyu sannan sai annabi ya fito ya musu sallah falamma qada salatahu yayin da annabi ya idar da sallar qala liman hadarahu sai ya ce wa wanda suka halarci sallar ala rislikum yace ku saurara ku bi a hankali wa abshiru albishirinku inna min ni'matillahi alaikum lalle yana daga cikin ni'imar Allah da yi a gare ku innahu laysa adun minan nasi salla hadhihi sa'ati ghayrukum babu wani ɗaya daga cikin mutane da ya salla a wannan awar in ba ku ba wannan ma ni'ima ce Allah ya muku au qala ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum shakkun minar rawi ke annabi ce babu wanda ya salla a wannan lokaci in ba ku ba to da ka kunga in za a yi kididdige ni'imomin Allah ba a iyawa sai Allah ya ce hal min khaliqin shin akwai wani mahalicci ne ghairul lahi wadda ba Allah ba bin raf'i shine ghairu din bi itibaril mawdu'i wa qurabil jar ghairil lahi kenan na'atu ne li khaliqi lafzan wa mahallan wa khabarul mubtada hal min khaliqin yarzuqukum minas sama shin akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba yake arzuta ku da ruwa daga sama akwai wanda yake ruwan sama in ba Allah ba wa min al-ardi akwai mai arzuta ku daga ƙasa bin nabati da tsirrai wa ghairihi da waninsa wal istifhamu litaqriri wannan istifhami ne na taqriri ai la khaliqa la khaliqa raziqa ghairahu babu mahalici mai arzutawa in ba Allah ba la ilaha illa huwa babu kuma abun bauta sai shi fa'anna tufakun to yaya ake sarrafantar da ku ai min aina tusrafuna an tauhidi ya ake kange ku gabarin kadaita Allah ma iqrarikum bi annahu al-khaliqur raziq tare da furucin ku cewa Allah shine mahalici mai arzutawa wahdahu shi kadai thumma shar'a ta'ala fi tasliyati rasulih sallallahu alaihi wa sallama faqala وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور نعم توكاجي الله ملوككي أنا ذير راشي من ذنسى سيتي وإن يكذبوك إن هرسك قريتك يا محمد في مجيئك بالتوحيد زوا da kai da tauhidin nan suka karyata ka wal ba'thi ka zo musu da cewa in mutum ya mutu za a tayar da shi suka karyata tayarwa wal hisabi ka zo musu da ilimi hujja cewa in mutum ya mutu duk abin da ya tsorurta a bayan ƙasa tun daga ranar da ya balaga hannun fashinsa na ƙarshe da aka cire za a tambaye shi amar kuma hisabi in suka karyata ka akan haka wasu wal iqab in suka karyata ka saboda ka ce musu duk wanda ya bautata wa Allah akwai lada wanda ya saba wa Allah akwai ukuba to in suka karyata ka akan wannan faqad kutibat rusulun min qablika haqiqa manzanni gabaninka an karyata su fi zalika cikin irin wannan sako da ka dauko kama fasbir kama sabaru kai ma kai hakuri tamfar yadda suka yi hakuri wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ake mayar da al'amura fa yujazil mukaththibina bil khizlani Allah sai ya saka wa masu karetawa ya yarbar da su wa yansural muslimin ya taimaki musulmai thumma raja'a siyaqu ila irshadin nas yanzu kuma sai ziri na alqur'ani ya dawo shiryar da mutane fakalin ce ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا na'am إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير alladina الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير afaman zuyyina أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء na'am فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون na'am Allah madaukaki ya sake kiran mutane yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi lalle alkawarin Allah wa'adin da Allah ya bil ba'thi cewa za a tayar da mutane wa gairihi da wani wannan ma'ana za a yi hisabi za a sa mai kyakkyawan aiki a aljanna mai mummuna zai shiga wuta Allah ka raba mu da wutar haqqun wannan wa'adi na Allah fa gaskiya ne dole ba ba makawa sai ya auku fala tagurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku anil imani bidhalika ta hana ku yin imani da wannan abu da yake tabbatacce wala yagurrannakum billahi al-gharur kar wani mai rudu ya rude ku ya raba ku da Allah fi haml hal hilmihi ko wa imhalihi wajen haƙurinsa da ainihin saurarawa da yake ai man manfa'ahu yatamatta'u biha li'amadin qalil wato wai abinda amfaninsa ake jin daɗi da shi zuwa ga ɗan wani lokaci kaɗan wallazi ya ta'allaku biha irin wanda yake da alaƙa da ita fa yakhda'uha wa yatalasha sai ya ainihin yaudare ta ya mamaye ta ka allam takun kai ka ce wannan bata kasance ba wa ma hiya illa al-ghurur ba wani abu bane wannan sai yaudara dubi lamba ta daya qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sanna ali dan abi talib Allah ya kare yadda gare shi yace irtahalatid dunya mud- mudbira duniya ta tafi da baya ita duniya ta baya take tafiya wartahalatil akhirati muqbila wato in kana duniya kana barin ta ne a baya ita kuma lahira ta tafi muqbila ana fuskantar ta ai kowa yanzu can ya fuskanta haka ne ko wali kulli wahidin minhuma banuna kowace ɗaya da duniya da lahira ta- tana da ‘ya'ya akwai ‘yan duniya akwai ‘ya'yan lahira wa kunu min abna il'akira sai na aliyu ɗan abi ɗalibin ya ce ku zama ‘ya'yan lahira kar ku zan ‘ya'yan duniya wala ta kunu min abna il duniya kaga ko kar ku zan ‘ya'yan duniya ɗan duniya ba haushe ya ce sai lale ko a sai lale fa innal yawma amalun wala hisab yau dai a duniya mutum aiki zai yi ba za a mar hisabi ba wa gadan gobe ku a lahira hisabun wala amalun hisabi za a ma ba aiki za ka yi ba undur sai al-bukhari wannan hadisi ne yana cikin sahih al-bukhari to me yaudaran nan shine shaidan Allah ya raba mu da shi inna shaydana lakum aduwwun lalle shaidan maki ne a gare ku fattakhidhuhu aduwa ku rike shi maki bida'atillah ya za ku ki shaydan in kuna yi wa Allah da'a wala tudi'uhu kar ku yi wa shaydan da'a inna ma yad'u hisbahu sani kawai shaydan yana kiran rindinarsa ne atba'ahu fil kufri wayanda ke bin sa cikin kafirci yana kiran su ne li yakunu min ashabis sa'ir dan su zan yan wuta mai zafi ai annaru shadida suwaye ashabu allazina kafaru lahum azabun shadida wa'anda suka kafirtan nan to suna da azaba mai tsananin gaske wallazina amanu wa amilus salihati wa'anda suka yi imani suke aikata aiki nagari lahum magfiratun wa ajrun kabir suna da gafara da lada wanda yake mai girma hadha bayanun ma limuwafiqi shaytan wannan shine bayanin abinda wanda suke daidai da shaytan zai same su ay min al'azabi na azaba wa ma limukhalifihi min al'ajri wa thawab da kuma abinda yake na ainihin lada da sakamako ga wanda ya saba wa shaytan sai Allah ce afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikinsa ai zayyanahu shaydanu bitamwihi shaydan ya kawata wa masu munanan ayyuka ayyukan nasu ta hanyar gujuro musu da shi suna ganin kaman abu mai kyau ne fara'ahu ay ra'a amalahu as hissi suna ganin wannan aikin nasu alhissi wato aiki ne wanda suke hissi suke ganinsa hasanan mai kyau min mubtada'in khabaru ma'dhufun taqdiruhu kaman hadahu Allah za su daidai da wanda Allah ya shiryar da shi la yastawiyani ba za su taba daidaita ba dalla alaihi fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha wato Allah yana ɓadda wanda ya so ya kuma shiryar da wanda ya so Allah ka shiryar da mu fala tazhab nafsaka nafsuka alaihim hasaratu kada ranka ya tafi akan ainihin abin da aka zayyana musu nan ranka ya zama hasara ay maf'ulun li ajali ay bi igtimamika ala an la yu'minu karka yi haushi dan ba su yi imani ba ay la tuhlik nafsaka karka halaka kanka bil gammi da bakin ciki li adami imanihim saboda rashin imaninsu inna allaha alimun bima yasnaun lalle allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa fa yujazihim alaihi zai musu sakamako a kansa wa huwa allazi aidan lam yurd lahum lam yurid lahum al iman kuma allah shine wanda bai so imanin ba a gare su fala ta ta'assaf fi dalbi malam yuridillahu ijadahu karkai bakin ciki wajen neman abin da Allah bai so samar da shi ba fattasarrufu bi yadihi ta'ala tasarrufi a hannun Allah yake wahdahu shi kadai fabarruhunna ala hadha sai Allah ya ainihin sasu akan wannan tsari faqala yace mai والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله, والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير نعم Allah madaukaki yace wallahu allazi arsala riyaha Allah shine wanda ya aiko iska wa fi qiratin riha ay qara ibnu kathir wa ja'far wal kisai wal khalaf bi sukun al ya'i dun alif riha kenan wa qara al baqun bi fathiha wa alifun ba'daha ar riyaha wannan saɓani ne na marwaita alƙur'ani allahu allazi yursilu riyaha allah shine yake aiko iska fatuthiru sahaban tuthiru mudari'i ne malaci lihikayati halil madiya dan a kawo hikayan halin da ya gabata ai tuziju iska sai ta dauko gajimaran ta jijjiga shi fasuqnahu sai mu shayar da wannan aifihi iltifatun anil gaiba fasuqnahu ila baladin mayyitin sai a gargada gajimaren zuwa wani gari wanda yake macecce mutuwar shine kasar garin ta bushe babu ruwan sama bi tashdidi wa qurbi takfifi ai la nabata fiha kasar da babu tsirrai a ciki in aka yi ruwan sama sai kasa ta kumbura sai tsiro ya fito fa'ahayaina bihil arba Allah ce sai muka rayar da ƙasa da wannan ruwan min albaladi ba da mautiha bayan da ƙasar a bushe take ai ambatna azzar'a wal kala sai mu tsirar da shuka da ciyawa kazalikan nushur kamar yadda Allah yake yin ruwan sama ƙasa ta kumbura tsuro ya fito to haka Allah zai tayar da mutane daga kabari bayan sun mutu ai albasu wal ihya'i ka gani tayarwa da rayarwa wa kadhalika al imanu ba'da al wahyi haka ma imani yake bayan wahayi ya zo yuhyi bihi Allah man arada hidayatahu Allah yana shiryar da wanda ya nufin shiryarwa ta dalilin wannan wahayi din Allah ka shiryar da mu man kana yuridu al izzata falillahi al izzatu jami'a duk wanda yake son buwaya da girma da ƙasaita da mulki to duka mulki dai na Allah ne agunsa ake nema ba agun boka ba an gane lamba ta uku ko qala Allah ta'ala allazina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wayanda suke rikan kafirai su zama majibintansu su bar ɗan uwansu koma baya mu'minai to me yasa suke haka sai Allah ya ce ayabtaguna indahumul izzata suna neman buwaya ne da izza a wajen kafirai fa innal izzata lillahi jami'a ai buwaya ga baki ɗayanta agun Allah take laka ka nema agun Allah ba agun arne ba suratul nisa'i aya 139 wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wala yahzunka qawluhum kada magana su tabakanta maka ya Muhammad innal izzata lillahi jami'a lalle buwaya gaba ɗayanta ta Allah ne huwa sami'ul alim shine mai ji kuma masani surati yunus aya ta 65 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun suratul munafiquna aya ta 8 walillahi al'izzatu izza da buwaya ta tabbata a wajen Allah wali rasulihi izza ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walil mu'minina mu'minai na gaskiya suna da izza da buwaya walakinnal munafiqina la ya'lamu sai dai munafikai ba san haka ba aya ta ƙarshe da mala ya kawo da ke nuni akan wannan yace wa qala ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wato ubangijinka shine ubangijin buwaya subhana sarki ya tabbata gare shi amma yasifuna gabarin abin da suke sifanta shi da shi wa salamun alal mursalin amincin Allah kuma ya tabbata akan manzanni walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai lamba ta uku muka duba ko ai yace fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha shine ko man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ai fi dunya wal akhirah buwaya duniya da lahira tana gun Allah fala tunalu min ahadin ghayrahu ba a samun izza da buwaya in ba shi a wajen Allah ba wala tunalu aidan minhu illa bi da'atin kuma ba za a samu izza ba a wajen Allah sai in ana yi wa Allah din da'a faman aradaha falyudihu duk wanda yake son izza to yi wa Allah da'a wa yadlubuha minhu ya nemi izzar a wajensa thumma bayyana ta'ala kaifa menene dalabal izza sannan sai Allah madaukaki ya bayyana yanayin yadda ake neman izza fa kala ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib kalmomi masu kyau suna hawa sama zuwa ga Allah wa huwa thana'u ko shine kaman yabon Allah wa taqdisu da tsarkake shi wa tasbihat da subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa du'a addu'a ma in kai ilaihi yas'adul kalimu tayyib sama za ta tashi bima ya juzu shar'an amma an yi addu'ar da abin da ya halatta a yi na shari'a amma addu'ar da ta zan da shirka ba ta zuwa sama la tufattahu lahum abwabus samai ba a bude musu kofofin sama na'am wal amalu salihu yarfa'uhu amma aiki na gari shi yake daga wannan kalmomi masu kyau din ay yarfa'ul kalimu tayyib shi ma da lamba ta daya ya ce hadisi ne da imamul bukari ya fitar cikin sahihin littafinsa ya ce mai hadisi na 555 shi kuma imamu muslim ya da shi hadisi na 632 an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna bin baya a cikin kuku bayin Allah cikin dare da rana bana mala'iku suna canjin duti masu kula da 'yan adam wa'anda Allah ya sanya su kula da mutane wasu su yi aikin yini wasu su yi aikin dare wa yajtami'una fi salati al-asr wa'annan mala'iku masu aikin dare da rana wa yajtami'una fi salatil fajr haka ne mala suna haduwa a lokacin sallar asbahi wa salatul asr hadda al'asr din mala da sallar al'asr thumma ya'ridu alladhina batu fikum wa'anda suka kwana a cikin ku mala'ikun da suka kwana da ku sai su hau sama fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangiji ya tambaye su ubangijinsu wa huwa alam bihim alhali ya fi su sanin abin da zai tambaye su sai ce kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina fa yaquluna wayannan malaiku sai su ce taraknahum wa hum yusalluna mun bar su alhali suna sallah wa atainahum wa hum yusalluna mun zakke musu mun zo wajen su alhali suna sallah kun ga sallah ba karamin al'amari bane ba abin da za ka yi ka samu ɗaukaka da izza da tsira duniya da lahira illa kiyaye sallah Allah ka kyautata sallar na'am ina ne gurin mala wani cikin karatu na'am wal amalu salihu yarfa'u gashi nan yarfa'u al kalimu ɗaya lil qabuli ko wai shi zai daga aikin har a karbe shi wallazina yamkuruna sayyi'ati ta ina makirai masu shirya makirci wallazina yamkuruna sayyi'ati wanda suke makirci na munanan ayyuka min a'malin lidalbil izzati min Allah suna aiki dan neman buwaya a wajen Allah aw amnin ghairihi ko aw min ghairihi ko suna makirci mummuna dan neman izza a wajen wani Allah sai Allah ya ce lahum azabun shadidan suna da azaba mai radadin gaske mai tsanani wa makru ulaika ai makruhum wato makircin wayannan shine wa makru ulaika ai makruhum fihi wada'u zahiri mawdu'ul mudmar an sanya suna zahiri a wajen lamirin suna wa huwa yabur wato wannan makirci makirci ne mai halakal wa ayyuhliku wala ya'tihim bi maqsudihim min nailil izza ba zai zo musu da abin da suke nufi ba na samun wannan buwaya din thumma bayyana ta'ala da'afal makhluqina sannan yanzu kuma a ayar da zamu fasara Allah zai bayyana mana launin ababen halitta min asli khalqihim tun daga asalin halittarsu liyubayyana lahum dan daye musu bayani an laysa lahum izzatun illa idza dalabuha min cewa ba su da wata izza sai in sun nemi izzar a wajen Allah faqala ce wallahu khalaqakum min turabin ko Allah shi ya halitta ku daga turbaya kaga ƙarshen rauni kenan daga ƙasa kai ka bi khalqi abikum adama minhu saboda mahaifinku adam da ƙasa aka halitta shi da jar ƙasa da bakar ƙasa da farar ƙasa da atur umami aka ɗebo ruwa shi ma kala daban da mai daɗi da mai zartsi da mai kauri da aka kwaɓa da aka ‘ya'yan suka zama kala daban-daban amma duk uban ɗaya ne annabi ce kullukum min adam wa adam min turab kullukum min adama wa adamu min turabi dukan ku daga annabi adam ne shi kuma annabi adamu daga turbaya na'am thumma min thumma min nudifatin sannan ƴaƴansa kuma aka halitta su daga dugun mani ay maniyun bi khalqi dhurriyyati minha duk zuriyar annabi adamu da mani aka halitta su thumma ja'alakum azwaja sannan sai Allah ya sanya ku kazan aure mace da namiji ai zukuran wa inafa azwaj kenan maza da mata wa ma tahmilu min untha wala tabau ba wata mace da za ta dau ciki ko ta aife cikinta ai hamliha ta sauke shi illa bi ilmihi ba ce Allah ya sani duk aihuwar da aka yi a duniya Allah ya sani cikin da ya darsu ya shiga Allah ya san da shi ai halin ai ma'lumatul lahu sanannu ne a wajen Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani mai rayuwa da zai rayu ai la yuzadu fi umrin dawilil umri ba za a yi ƙari ba a tsawon rayuwar mutum wala yunqasu min umrihi ba a tauye halittar mutum wato ba a tauye ran mutum ya zambe kai ajalin da Allah ya saukar masa ba ai zalikal mu'ammaru aw mu'ammar akhar لأن الضمير عائد على الجنس لا على الشخص المعين لمير يقوم أكن جنسي ne ba akan wani da aka ayyana ba illa fi kitabin mubin illa fi kitab lalle sai a cikin littafin Allah wa huwa lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz fi ma'ana hadha aqwal qawlu wa ahsanuha an an yarudda ilmahu ila Allah a mai da ilimin irin wannan zuwa ga Allah inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a wajen Allah hayyin fa idza kana al khalqu al insani ala hadha shakal idan ya zan an halicci mutum a wannan wato yanayi ne abda'ifu mai rauni min khaliqin qadirin daga mahalicci kuma mai iko ala an yusawwiruhu min hadhihi al atwar wanda yake da ikon ya suranta shi a wannan hali bayan hali waɗawa anhu asrarar ziyadati umri kuma sai Allah ya naɗe wa mutum sirri na ainihin wato mi sirrin ƙari a rayuwarsa wa naƙasi ko rage ta fala ya sauhu an yamkura makran fi ɗalbi izzati wannan ba zai ba shi daman ya ƙulla makirci wai don ya nemi girma ba yau in za ka nemi mulki ko wani ofishi sai ka yi ta karerai ka shiga nan ka ce ai wane kaza waye to duwa nan ba zai baka mulki ba ka tsaya ka nema agun Allah sai ya baka ba tare da ka cuci wani ba min ghairi khaliqihi jalla wa azza in ba mahalicinsa ba wanda buwaya ya kuma daukaka to wannan shine karshen karatunmu na yau sai in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu dora daidai kan ayata goma sha biyu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
na matsa gaba gari ta na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a je ga karanta tambayoyi akwai wata baiwar Allah a yau ta kawo taimako na marayu ta kawo riga da siket kala biyu da gyale guda ɗaya da kuma takalma kafa biyu amma sakon han wato an yi amfani da su su takalma to Allah saka mata
kafin eh kayan marayu wasu tace ta farko eh ita ce ta farko eh Allah saka mata da alkai sannan kafin mu je ga karanta tambayoyi Allah shi gafarta mala akwai masu iya yi wato irin wanda in an karanta tambayoyi suna ga eh, sun- su sun san wani abun ciki wani jiya har kira na yi a waya wai na fara abun nawa to amma na faɗa masa wata magana kuma na ga yana ta min text na haƙuri ya kamata mutane su yi la'akari da mutanen da suke zuwa gurin tafsir din matasa ga su nan wani kunya ma yake zuwa ya je ya yi wannan tambayar kuma tasigar hakan yakan dawo da hankalinsa ga harkar addini daga hakan ma sai kaga ya fada karatu bayan sallah don haka da allah mutum in ya san ya san tambayar mu ɗin ma wani lokacin mun dan san wasu ai haka yake yawwa to amma sai a bar wasu tunda mutum har ya rubuta takarda kuma har kaga mutum ya rubuto a duba girman Allah a karanta masa to bai sani bane ba da Allah kuma kamar irin wayannan tambayoyi kamar mutum yayi mafarki yayi da sauransu irin wayannan da farko farkon azumi muke wata wato farko farkon Ramadan muke karantawa tunda in an ka karanta aka dan yi nisa kowa da yake zuwa wurin tafsir din ya ji amsa a irin wayannan tambayoyin da haka daga ƙarshe za ku ga muna editin irin wayannan takaddun ba a cika karantawa ba don haka jama'a da Allah su rika haƙuri akan irin wayannan tambayoyi mai tambaya ta farko tana cewa malam ni dai ina azumi kuma ina da asma to sai asman tawa ta tashi malam zan iya fesa inhaler
sai a fesa shela in an warke kuma daga baya sai a rama Ta.
Yi ma babu aji eh,
za ta ci abinci eh, ta ci abinci ta sha ta koshi mm, faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko Allah ya ce duk wanda ya zan yana rashin lafiya ai asma rashin lafiya ce mm.
ko matafi ya ga in zai tafiyar nan da azumi zai sha wuya to ya sha ruwa ya yi abincinsa ya ɗauka a kula ya tafi da shi in ya je garin da ba shi ya kuya wani gu ya fikar a masa mummunan zaton ko mm, ya ci ya ƙoshi ya sha ruwa ya wanke bakinsa ta.
in ya dawo a tafiya bayan azumi sai ya rama kwanakin tafiya mai rashin lafiya ya irga kwanakin rashin lafiya shi ma ya rama allah ya ganar da mu na'am mai wannan mata na cewa malam ni ce nake fama da ciwon kafa ba na iya sallah a tsaye to zan iya yi a zaune kamar irin su sallolin tarawihin nan ma zan iya yi a zaune ko kuma yaya abin yake wadda duk ba zai iya tsayawa ba kyan Mm, ya sakandamta ba tare da ya jingina ba Mm.
to in zai iya yi a jingine sai ya tsaya a tsaye ya jingina ɗaya kenan ko mana waccan ta tsaye shi kaɗai tana nan ta kanta haka Tsaye a jingine.
na biyu kuma ya jingina eh na uku in wannan ba zai yi ba to sai a zauna kyan ba tare da an jingina ba mm,
in wannan ba zai ba sai a zauna a jingina a idan ba zai ba fa mustalqiyan mala sai a rigingine za a yi kaga biyar kenan Eh, a ai waya nan kowane dama da rigingine da sauransu duk yadda ya samu a layi ne suke haka yake yawa mai wa- haka za ta iya yi a zaune mm. mai sai wannan ga salon yadda zaman yake to ba kowane ciwo ne ake yin sallah a zaune ba in za a iya yi a tsaye ba tare da an jingina ba Mm.
a yi a tsaye ba a jingina ba in sai an jingina a yi a tsaye a jingina duk wanda yake da halin yi a tsaye a jingine sai ya ƙi tsayawa ya jingina ya yi sai ya zauna to in yi sallah ba ta yi ba mm, an gane mm.
shine bambanci ci gaba Amin.
ya isa Ya malam isa wani malam.
ai nan ba makaranta bane matashiya muke
makaranta ne sai dai zai ɗau lokaci Ah, wannan yana cewa allah ƙara wa malam lafiya da imani malam ni ne na bayar da jini na dole ya sa- wato bayar da jini na dole ya same ni kuma na je na bayar to tambaya ta a nan mala ita ce shin ya matsayin azumi na duk ka sha azumi Oh.
ai ko kaho aka ce makaruhi ne ko Hmm.
mara lafiya amar kaho mai ishimawa ya ce kifatar takrir dole aka ja jininsa ai karfinsa ya ragu ko zazzabin nan da ake na korona ya taba ka ai sai ka ga kayi mai cikin ko ba ka ba da ka sai ka sha ka duk wanda aka dabi jininsa sai a ce ka je ka samu maltina da dan wani alayyaho ka ci ko kar a je aibi babu haihuwar guduma ya kwance uwa kwance na'am wani yana tana cewa malam wato mutum ne ya tashi da janaba har sai da lokacin sahur ya wuce shin idan ya wuce da wannan azumi daga baya sai ya rama zai rama shi ne ko kuma yaya ai azumi yayi malam Hmm.
kawai wanka za a yi ba matsala wani yana tana cewa malam idan mutum ana bin sa azumi na kafara domin wata rantsuwa da yi kuma ya karya shin tilas ne sai ya yi waɗannan azumi a jere ko kuwa
lalle idan akwai azumin kafara jeran tashi ake yi to wannan tana cewa tambaya ta ita ce malam shin da gaske ne ma- mace ba za ta yi kabbarar harama a sallar farilla ba sannan kuma shin hakan da gaske ne
kamar ikama take ne eh ina jin Kamar ikamar harama ai dole ne dole ne kwarai da- mace da namiji kowa sai ya yi Mm.
abinda ake yi bambancin kawai yadda dan namiji zai daga muryarsa da karfi yayi ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga mace ba za ta yi wannan ba in muryarta da dan dadi ai za a yi rigima da ka so ta yi kasa kasa yadda za ta biyar da kanta Hmm.
na'am bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe saboda lokaci wannan tana cewa malam menene hukuncin mai gidan da idan zai shiga ɗakin amaryarsa sai ya sayi balangu na naira ɗari biyar amma ni kuma uwar gida idan zai shiga ɗaki na sai ya sayi na naira ɗari uku domin domin wato wato ta ce domin wallahi malam bincike na sa aka yi min har wajen mai bulangun shine wai shi malam wannan hakan da yake adalci ne hasha'anin mata biyu sai an yi da gaske idan kuka duba a cikin alkur'ani da Allah ya ce wa uhudiratil anfusu shuha shi rai an kawo masa koro sai suka ce wai mace ba ta iya haƙuri da rabanta akan mijinta to kaga yau ga irin ta Allah Karai,
binciken da ta yi haram ne kwarai.
wa ya sa ta ta bincika in kana bincike sai ka tono wata abu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum haka qur'ani ce kar ku dora binciken abubuwa in aka bayyana muku abin zai bata muku yanzu sai ya sa ta hawan jini Hmm.
ta cuci kanta amarya ta rike mijinta waye asara ita eh Ab- shi ma zan zo kansa ma na. Daka shi miji idan in dai ba wai ba shi da kudi bane ya mai da abin al'ada haka ya yi laifi an ce wajibi ne yin adalci tsakanin iyali wajabcin wajen ciyarwa ne da tufatarwa da ba su kwanansu Daka abin da ka saya lokacin wannan shi za ka saya lokacin waccan ta yiwu ma waccan din tana da iyalai da yawa in ka sai naka da nata 'ya'yan ma sai a ɗan saya musu ai duna ka ne kwarai wannan shi ne da dai to iya tambayoyin da za a karanta kenan sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai marar lafiya mai cutar wato asman nan da wata da ba da wani da yace yana ba shi da lafiya da wani mai ciwon kafa sannan da wasu kuma mata da suka rubuto wata tana ta cewa malam kullun ka sa na a cikin addu'a Allah ban miji nagari nagari malam nagari to wata ma dai ta rubuto ita ma miji nagari ga wata ma dai ita ma dai miji nagari to Allah bayar to da sauran masu sauran biyan bukatu na alkhairi baki ɗaya Allah subhanahu wataala Sarki ya san bukatunmu wayanda suke neman addu'a Allah maɗaukaki ya biya musu bukatunsu akwai wasu wadda nima suke tattaki na musamman suka zo suka same ni dangane da wasu bukatu nasu Allah ya san bukatun duka Allah maɗaukaki ya biya mana bukatunmu mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين